رب اجعل بلدي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 21 ko 21 ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na arba'in da nawa arba'in da biyar hanya kuwa arba'in da uku kayan rahoton na ala abu mali arba'in da uku za mu tashi da hudu ko a cikin wannan littafi mai albarka alwaziz fi fiqil sunnati wal kitab al azim na babban malami dr abdul azim badawi dan ba mun dawo muna cikin kitabul janaiz za kuma mu tashi inda malai yake tafi na 216 wa yajibu i'maqul qabr ko ya wajaba a zurfafa a zurfafa yin kabari kana zuwa yi sama sama yadda da da ruwa ya zo za a rika gano mutum a yi da mai zurfi shine a yi makon kabari wa tawsi'uhu da yarwa da shi kana ce dan mutum ne kowa na da kamfan guri a zo a sa a tuka mutum a danna shi an gane ko an zo a kabari yadda yar yar yar kokuwan nan sai a yi ta yin mitiya yadda sai an danna shi ko zuwa aka aka tarar wato hasashe ake sai aka tarar cewa wato jikinsa mutum ne mai kiba sai a gyara kabarin tukunna kafin a tsaye a ƙara fada dare an gane ku to shine wa tawfi'uhu da kuma yalwa dare wa tahsinuhu da kyauta dare da yake nufi da kyauta da ba ana rubu a saba mar ado ba kar a ce idan mutum da bunne jira a yadda za a haka rami a jefa kaza yadda za a haka rami a jefa da doki ko kare idan ya mutu ko a ga wannan za a je a je tare kawai yadda yake a wargajen haka rami kawai za a wurga to kada a yi wa ɗan adam ba haka to shine abin da malam yake faɗa a nan kyautatawa ba yana nufin wai a kawo tangirin yadda kiristoci suke ba kar wani ya fahimta haka an hijamu bin amir kala lamma kana yawmu uhud hijamu dan amir yace ranar da yayin da wasu ranar uhud ta kasance shekara ta uku kenan bayan hijira usiba man usiba min almuslimin an jarabu waɗanda aka jaraba ko an samu wanda aka samu daga cikin musulmai wa asaban nasa jirahatu sahabbai da yawa miki ya gare Allah bi ma'ana sahaba ajrahat kuma shine miki wato tiyuka an gane ku tiyuka ya dame su a kawunan su da sauran wurare fa kullu ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah alhafru alaina li kulli insani shadid yin rami a gare mu ga kowanne dan adam kowanne mutum dai mutum da wani aka wajada a ce sai mun yi wa kowa ramin sa abu ne mai tsanani a gare mu wannan zai tsananta a gare mu shine alhafru alaina da kulli insani shadidi ai shadidi abu ne mai tsanani a gare mu alaina wato a gare mu da kulli insani idan aka ce za mu yi kowa shine alhafru alaina da kulli insani shadidi ni wa kowa ramin da abu ne mai tsanani mai wahalarwa fa kaifa ta'muruna da ne zaka umarce mu ya ma'aikin Allah alhafur da ba rami an zan an sani ko dawa ana cewa shi kabari wato rawdatun min riyadil janna am hufratun min hufarin nari ko dai dausayi ne daga dausayin aljanna ko kwarami ne daga rabukan wuta Allah ya kiyaye mu to shine wannan abin da malai yake faɗa nan da me zaka umarce mu fa kana sai annabi yake ufuru ku tafi ku rami wa utiyo ku yalwa taramu wa amiku ku yi zirfi da shi wa ahsinu ku kyautata yi wani filin itinaini wa talata fil qabr ku samu mutum biyu ko uku ku rika rubewa a kabari biyu ko uku ku hada za a kabari dai ku binne wa qaddimu aktharuhum aktharuhum qur'ana ku gabatar da wanda ya fi kowa da alqur'ani idan aka zo a ɗebo mutum uku za a binne sai a ce to waye ya fi hada wani alaramba ne wani ma alaramba wani ma alaramba to amma wani ya rubuta alkurani wanda bai rubuta ba sai a ce wanda ya rubuta din da za a ce ji a gaba sai ko kuma wani ya san ruwaya dukkan zalaman momi da amma yana da ilimi na ruwaya ko kuma bayan wannan ma yana da ƙari yana da ilimin fiqh sai a gaba sai amma wani irin ta arba'in wani hamsin wani talatin to mai hamsin za a sa a farko wane mu tsari yake fakana abi tsari da talata shi hisham bin ali yace mahaifina yana cikin mutum uku ɗayan mutum ukun da za a bunne a kawai daya ɗayan mutum uku kaga yana gaya ma cewa mahaifinsa ma ya yi jihada a ne a yakin uhud to shi ne yake cewa wato wa kana aktsaruhum qur'an kuma shi ma ya fi kowa da qur'ani a cikin mutane uku ba kuddima ya ka gabatar da hakanki shine a gaba yadda ake yi za mu zo mu ji ya ake yin tsarin kamar saboda haka yadda ake yin da shi aka tura gaba gabas ke alƙibla wa yajuzu fil qabri lahadu to ga jiran ya halatta a yi kabari lahadu wa shakku da kuma shakku lahin shi ne wanda su in kana kallon makalir na kasashen laraba musamman madina maka madina za a ga lahadu ake shi ne a dogon rani dogo sai a je gaba gabas din a rara ke sai a tuka mutum sannan a rubu an gani to shi ne lahadu to a wannan kari kana dawo da wato za ka sa mutum sama da ɗaya biyu uku har ma sama da haka idan ana yin zane a gurin da kamar da mala albani yake bada a cikin siyaratul fiqhiyya littafin zane ne to saboda haka cewa ana gabatarwa ne da wato ana kawo ku ya kawo wannan ne ya saboda wani hadisi kada wani ya je ya gano shi da annabi ne da Allah sallallahu yake cewa Allahu lana wa shakul ya hadil kitab la bi shine na ku ka shakul ya hadil kitab su suke yin wannan to shi ne wani mara albani ya zo yana bayani ya ce abin da ake nufi idan kuna da kasa mai karfi sai ku yi wannan idan kasa ku ba ta da karfi kamar irin namu nan sai a shakku shakku shi ne a yi uwa da ya lahi kuma a yi dogo a zira mutum biyu uku a shi ne lahi duk da cewa akwai wuraren da ya za a makamantar ɗan dodo akwai wuraren da zai karba saboda karfin ƙasa shi za a ga kafin lokacin ya yi ma wasu sun haka kawai sun bari saboda wahala wahala ce wani lokacin za a kamar dutse suke da wannan gurin za a iya yin labi a je gurin da mutum ɗaya zai da za mutum biyar shida ko uku alal akal mutum uku to saboda haka lijarayani al'amali alaihi ba saboda gudanar aiki a kan a kan ne a kan labi da shakku duk wanda aka yayi ya danganta da yanayin gurin mun ce shakku shine irin wanda muke yi labi kuma irin nasu في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زامن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الأول أفضل إذا لفرق شيء ولا ناولين جنا لا أدو أنا أنس بن مالك قال أن كربون أنس بن مالك يتي لما توفي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يا إن النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول كان بالمدينة رجل يلحد akwai wani bawan Allah da yake ladu a Madina shi aikinsa ke na hakan wannan kawar shi lahadi ya kware a lahadi wa akaru yabzaraku ɗayan kuma yana yin shakku shi ne yabzara abzaraku shi ne shakku yabzaraku yana yin irin shakku su biyu ne kowa ya guji a kai faƙadu sai suka ce lafiya khiru rabbana za mu nemi zaɓin ubangijinmu ba ga ya zo wani ya zo ya haɗa kawar mutum ta iran ba Allah nan kun san kamar da jami'i yake faɗa annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana koyar da mu istikhara kamar yadda yake koya mana fatiha shine jami'i yake to an kai matakin da da wahala mutum ya fara biyu ku ne istikhara su ba tare da kowane irin lamarin dan kankanin abu zai zo sai mutum ya je ya istikhara ya ba Allah zai mu ne ba ma yi in kai ga mutum ya da gaga da sigara mu duba yake so amma a ta jami'a da zai shiga ya wallahi ba ruwan mutane da ni da wata ajin wani mun tambaya akan ko zai shiga jami'a da sigara ba ruwan sa in kaga yana yin sigara to budurwa ce alaji shi fahimta da kenan cewa a gurin budurwa ke yin sigara wani mutum kasuwanci shiga makaranta wani alamar kowane irin ba tare da kowane irin lamarin kai ko baki ne wani zai baka baki kaga baka zai yi bukatuwa kake wallahi wani aka akwai zai zai yi sigara ya karba ko kai ya karba kai kuma yanzu zaka ji ai kawai a baka kawai a baka wani ne kai kanka da yana hata dubu goma da ake tura ta waya in da hali ne zai yi sigara bare kuwa saboda kowane irin lamari ba ta raina shi a ba wa Allah zafi Allahumma inni astakhiruka saboda kana ga wa Allah kar ka karba ya zama ma matsala da gaskiya ki ayi da gaskiya to wannan shine to sai ce sun ba wa Allah zafi wa na ba su ilayhi ba amma sai kuma muka aika mu sun ba wa Allah zafi sun aika mu cewa kuma su zo fayyuma sabaka taraknahu duk wanda ya riga zuwa sun kibe shi ne zaɓin Allah ya tabbata ke sun yi istikhara ko wanda zai a aika duk gobe a the same time duk wanda ya riga zuwa sun ji Allah ya hauka domin mafi masoyin da za a wani wanda Allah ya zuwa a sashi a gurin ka zai ba da zai ba da ikon ya riga zuwa wane mutum fa ursila ilayhi ma sai aka aika musu fasabaka sahibul lahadi wanda yake yin lahadi bai yarda zuwa to kaga a wani kawai ya kabu ne a gaba in za ku zama lahadi ko shakku lahadi yake wato falhadu lin nabi falhadu lin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsauri a gurin amma ba daidai bane sai dai zama fada falhadu haka zai zama falhadu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai suke a gaba ne za su salamu lahadi aka bunne annabi alaihi salatu wasallam a irin wannan tsarin kabarin kaga ana yin samu din da yake a yi shi dogo a rana ce gabar alƙibla a tura mutum shike ya ku kwari irin zane za ka ji ba za a zo a ce damu da ruwa ya zo an yi da zai ba bai bai shi ne wani yaje sanye muku bayani a kasa irin ba ku san lahadi ba ba ku san shakku ba mu ko mun san shi ko ladi ne da ba sai kuma ai mana kwatance yanzu mun bai da shakku da ba da shi muka saba shi ma kamar yadda wanda ya san ladi sai amma kwatancen bai shakku yanzu wanda suke mazauna Madina in dai ba ya saba zuwa irin wuraren nan ba sai kai mai bayanin me shakku wannan mu kuma shi muka sani wa yata walla inzal al mayyiti sannan zai jibinci lamarin saukar da wanda ya mutu sauke mamaci a tashi a kabari wanda za su rubuci lamarin walau da unsa ko da ko kuma wato wato fa'ilin yana can wayan tawalla inzalal mayiti ar-rijalu wanda zai rubuci lamarin sauke namiji a sauke mamaci kai su ne mazaje maza ne suke daukar namiji su tashi a kuma mamaci kai su tashi a kawai walau da unsa ko da ya kasance waye wato mace ce ko da mace ce bai hikimomi da yawa ai hikimomi da yawa to kaga nan ka zo karanta wa yadda wallahi in zalal mayyit rijalu walau kana unsa sai ka kara kaddamar da gabato da wannan a rijalu domin shi ne fa'ida an gane ko kamar ka ce wa yadda wallahi rijalu in zalal mayyit ko mazaje sun suke zubintar lamarin sauki a ajiye wato fito da mamaci a sashi a kabin walau ka da wusa ko da mace ce dunan nisa banda mata mace ba za ta je ta ce ita za ta samu nisa ko ɗanta ko wani ko wata ko wata uwarta ba li'anna wal ma'hudu fi ahli sallallahu alaihi wasallam kawai ne ce me dalili sai ce saboda shi aka saba tun zamanin annabi alaihi salatu wasallam wajara alayhi amalin muslimina ayyukan musulmai ya gudana a haka haka ayyukan musulmai haka ce amalin muslimina zuwa ake nabi da abai da tabiya da tabi da tabi haka ba tawa samun wani cewa wani ya mutu mata sai dai musiba kamar yadda aka faɗa irin matsalolin boko haram da waye a Borno wani yana ba mu labari akwai wuraren da mata ne suka rika binne mazajen saboda sun fara wari an karkace mazajen an kashe maza su suka rika mutuwa suna rami suna bunniya a ga wannan lalura Allah ya kiyaye hatta yau an zuwa yau a haka yi wa auliya'ul mayyit ya haƙu bi inzali yan uwan mawaji suka fi da su sauki a cikin kujewarsa li umumi qawlihi ta'ala dawda gamewar fadin Allah madawake sai wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd bi kitabillah wa ulul arhami ma buta zumunci ba'dhum awla bi ba'd tashi su je gudacewa da tashi bi kitabillah haka ya tabbata a littafin Allah كل الأرهاب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله سو ذاك الزهاد يبت جلدا يزوج ثاني كمين يتفت على كتاب الله ولحديث علي رضي الله تعالى عنه سو الحديث سيدنا على الله يقارى من سيدا قال يجي قنسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناويت النبي عليه الصلاة والسلام فذهبت أنظر وأتو ما يكون من الميت يتي سيرة تدرنك wato irin abin da yake tabbata ga mamaci idan mutum ya mutu kaga yana canjawa wani za ka gama cikin sa na iya kumbura musamman kwanan jini to ne ciki zai kumbura shine za ka an zo gawo su yadda gawar cewa yayi gizo ko yayi kaza kumbaci ne ya mutu da magana wannan ko yanzu ko da dare an zuwa wanke ta gama makomai sai kuma ko kuma ba wanke ki ba da ka kyale zai iska ta suka mace idan an zo wanka za ku wanke yanki a ta sosai irin ya biya ku shirin nan sai ya sake ta wani kuma tuta ne idan kuma mai da gudawa ya zai ba haya kuna daga yaje ka ga yayi dawo da ba haya to sai wasu biyar ce wani ya dawo ya za ya dawo ba zai dawo irin wannan kungi na magawa ta ce to sai ya dabara sai a dora wani abu a cikin kamar a da zuciya da mutum bai da kan zakai a tura ko kan saka ne shi ne takobi mai nauyi duk tura a ciki ko a samu fifi da yar kasa ko dutse a tura za ga wani shaki iska ba an wanke dama wannan da zai shaki iska ba shi ke shi na ga suna yi kyau a sa auduga a soke hanci a yi kaza kunne ko da kare iska ta saboda haka wannan yana cikin bawai masu kyau da ya kamata mu lura amma bayan da za a ce gawa sai da za a gane ba abin da zai iya yi hannun da kake daga za ka yi mawanka an ka daga shi ya dawo da ba ne mutum yana kuma nuna wa cewa abu ne biyu inda na zo duniya ba kuma haka zan koma a turan lawa ne ai wankan mamaci ya kamata a ce mutane suna yi domin yana sa wallahi kana da wani buri a duniya ka rage saboda za ka ga wani fa da kuka yi magana da shi jiya shi ne yanzu gajin na daga hannun zan wanka ba wanda yake masa magaji yake shiga ya kulle amma yau gaji wani da wani su suke wanke laita muska da yi wani to shi ne yake ya tafi ya ga annaba ne sa su islam mene ne ya canja a tare da shi yace yana zuwa da ya ga balamara sai ya yace bai ga komai ba wa kana sallallahu alaihi wasallam tayyiban annaba ne sallallahu alaihi wasallam ya kasance tayyiban tabbatacce ne mai kancin turare hanyar lokacin da yake raye wa mai yi ta haka bayan ya bar duniya kan jeji a yaka anan dan malike sai na bakar ma lokacin da yaje bude ki bayan ya rasu an shiga koban gida ana cewa sai na bakar yana hana mutane fadin cewa a ce annabi ya rasu da ya zo ya wuce ya je gani ya bude ki yana budewa da ya zumbace ki sai da duk da hanyar Roman Yitan. Yadda san da kake raye kai shi kake bayan ka bar duniya ba kai shi kake. Sai ya rufe ke ku. Ya zo yau sai na wura magana ya kurje hannunsa. Ya fuske yana cewa dakata yana kurje hannu sai ya wun gari kawai. Ya yi kudu batun hada. Man kare ya abudu Muhammadin fa inna Muhammadin kadiman. Wa man kare ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. duk wanda ya kasance Muhammad yake bauta to Allah Muhammad ya rasu wanda ko Allah yake bauta ku sani cewa Allah rayayye ne wanda ba zai mutu sai da ko aya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qawlihi rusul aba imma da hukuji lan kalaftum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadur Allah jaya aya dan malik yace sai ga ayar an dauke ta har ma da ta kowa yana mai mai dada yace wallahi kai ka dauka lokacin aka dauka mana da ita zau da haka wannan shi ne annaba ne zai zo salamu tsanki yake lokacin da ya bar duniya haka nan lokacin da yake rayi abin yana da cikin kamar yadda Imam Tirmidhi yake faɗa cikin abubuwan da baya da jabbin kyautar sun kamar akwai tarayya annabi yana son tarayya shi za a yi wa duniya ba kan je a to ai ko da bai sa tarayya ba gumin sa fa kamar yadda malamai suke faɗa gumin sa a jama'i gumin sa da dalailin nubuwa na bayaki gumin annabi alaihi salatu wasallam wanda suke tarayya idan mutum ya lada ya je tsiga wa kadarar tarayya da su aka yi ma tarayya da shi idan aka yi ba ba a riga sai dai sai ya mutu haka domin gumin da ba irin nawa bane da naka eh to saboda haka sai yace to wala mu ji wa wali ya dafu da hu wannan suka ji in lamarin binne shi wa ijnabahu wa ijnabahu da kuma daukar sa malamai sun ce ijnabahu ko ijnabahu amma ijnabahu ne yanzu to abin da ake nufi da wannan shine duk banjan lamarin wato daukar sa a makara da lullubin ji alkabarin da sa shi a kabari duk yana ɗauka haka dunan na ji arba'atu mutane ne wato kasa da guda hudu aliyun wal abbas wal fadl wa salih salihu kaga ba wanda muke magana ba mun yi magana wanki in a cikin nabi wa rahama ko a shawailar muhammadiya to nan wannan sai da mutum ɗauko da a ɗauko jirgin a tashi a cikin kabari da ɗauko makaranta mutum hudu ne علي سيدنا علي والعباس ده عباس والفضل فضل بن عباس وصالح ده صالح ولياتي واي صالح aka ce maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji waya kan balala balalan bawa ne da annabi alaihi salatu wasallam bawa ne annabi yayin da wa duhida li rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hadan an yi wa zuciya da abin da Allah tabbata a gare shi kabari la hadu wa nisiba alaihi nabilu sannan kuma an an tsora masa annabi wato tuwai nasiban tsorawa shi ne bayan an binne aka samu wani ɗan tubali aka sa a gefen kabal za mu zo nan gaba mu je a yake amfani da wannan wa ya tuzi lil zawji an yata wallahi nafsi dafna zawjati ya halata ga miji ya ji mutum labarin binne matarsa ko idan yana ganin riya idan zai iya shi kadai za a cikin gomar ya rungumo da haka ya ko a sa ta ake yi dawa haka ake yi ko wanda abu ne mai wahala ba ta mutum a tsawari to musamman ma an kaguwa da yara ke ne to kaga dai sai an taimaka ba amma idan zai iya shi kadai zai yi ya halatta shi kadai za a iyalinsa eh wanka ba ko kuma ‘ya'yansa ba? ‘ya'yansa dama idan an yi rasuwa ta abin matan gidan jira da wanda zai ta rufe kofa ta ga yanzu ‘ya'yansa eh da rika zuwa masa ruwa da wanda shi ke in kuma ba haka wai ta kaɗai ma za ta iya kamar wanka ne na ka ta kwantar da shi a gurin da yake a kwanci a tabar ma kawai biya da ta ke tana faro ruwan tana biya shi dai shi ba babban ba da ko babban ne za ta iya murgina shi ta wanko nan su ta wanke nan barin ta gama ta ƙara biya shi a kan tabar ma a ƙasa in wankan kwantara ne kenan in kuma wankan kujera ne kaga wanda sai an samu wanda zai rike ba kamar kujera irin wannan ko wata ko wani tudu ala iya yanzu a zaune da shi mutum biyu zai kakkawa masa sau da aka ka wanke shi inda ya kamata a wanke. To shi ne, li hadisi ya Aisha radiyallahu anha qalat saboda da hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda take da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya shigo mu bil yawmin ladhi budi fihi ranar da wato budi fihi malamai ka ce budi yana zuwa ne da kalmar wato fara wahayi ko to amma anan shine wanda wato ranar da ya fara rashin lafiya kamar da ya tabbata a zira ran da ya fara rashin lafiya a dakin waye ne eh maimuna bin julhari a dakin maimuna ce ana wannan zagaye ran da ya fara rashin lafiya rana alhamis yana dakin maimuna maimuna bin julhari saboda haka to ai kun san ba mata bane irin na hausa da za a ce wai ba a shiga ɗaki wai kan tana ɗaki a shi annabi ne da su salama an ran da ba ba kikin ki wanda an ji an gaita ya haka ya yi wannan biyu ne mata alimu ta sauka lagawa yake wani ta wage zuwa ko ko kuma ɗakin ranar ne ya ya ya zabi da mariya tulkiya ɗakin na ra'ida shi ne kawai ruwa ya biyu ba ma wanda muke so mu kawo zaga kullun da ranar ya zaga ya gaya ko wace in yayi sallama ya ce to idan ya wuce gida mai ja me matsala ce babu sai ya fito ya sauko kullun shi za a ke faɗa mata biyu da gojiyar ne ba wani tsari da aka ɗauko aka sa shi a littafi nake magana cewa ga yadda za ka yi a negotiation ne idan aka ga dama ka gamsu cewa suka gamsu awa biki za ka rike a gidan kowace kai ka biyu awa biki yawwa in kwana goma goma ka ce za a yi sabon a zaɓi wani kenan matsala ce da ba wani ne yake zuwa ya tsara wani wani dai a baka shawara wannan shi to saboda haka sai yake to tare da ya fara wannan rashin lafiyar fa kulju sai nake wa ra'asan wai sai take fara ta ce ya kai wato tana so ta nuna masa cewa rashin lafiyar da yake damun saboda zazzabi ne sai take nuna cewa ciwon kan nan baki ita ma tana jin sa wa da ba suna kawo kalmar ne don janyo hankali rasau wato ta kai na kunuwa ko kan da ciwo ne ta shiga damuwa fakala da yake walittu anna zalika kana wa ana hayyun yace na so a ce na so a ce wato lokacin da lamarin ki kamar yadda ta kama kanta tana faɗa cewa rashin lafiya shi ya zauna rashin lafiya da wahala ya yi yake cewa na so a ce lokacin da zaki ta ki irin wannan rashin lafiya ina rayu fa hayya suke jin kai abin nufi in wanke in sa miki likafani wanda ban cikin bunni shi da kaina me yake nuna mata nan zan riga ki rasuwa ta koyi mata cewa zan riga ki rasuwa ba ne mutum shi kenan kawai shi kenan zai kawo shi ga tsiyo aisha kuma mu zo ka dole dalili wanda zai zo ya rubutuwa a zuciyar liya kowa ya ce kuma ko ina romu kai ne a gurin gaske musulmi wanda ya zagi ummu na Aisha in dai wato ya san da abin da ya zo a Qur'ani no bai yi mata bara'a cewa Allah ya kuta da ita wallahi original ka ku yi Allah domin ya kare da Al-Qur'ani wanda za ka yi wuzi a masallaci Aisha shi ne dan kauye da bai zama yake ba tsora ba aka yi cewa kaunar wato ahlul bait ne wanda kai sai wani addu'a Allah ya dawo da shi amma wanda ya sani a malam me kake jira kuma wanda ya kare da ayar alkur'ani daidai ne yake da wanda ya kare da rika wanda ya kare da qur'ani kuma ya kafurta sau da haka na na'ida wato a kirjin da annaba ne da ta islamiyya kuma sannan wato abin da ya ji na karshe ya wanke ne ya tafi aljan makogwara annaba ne da ta duka Allah baya santa zai bari wanda ya fito kuma ya yi mu'amala da ita a lokacin da zai kowa zuwa ga Allah ai hankali ba zai karbi wannan ba mamala lakin na zalika mafrudu idan wannan an kankanta shi bi ma idza kana lam yara tilka al-laila eh wanda zai taimaka ba wajen saka ko kuma wajen ko kai da zaka sa wato iyali ka koma ce daidai idan ya zamto baka tare da iyali ba a jiya na abun ne ta yau to idan jiya baka tare da iyali ba shine kai ma ko taimako za ka yi to sai an tabbatar da cewa jiya ba baka gana da iyalin ka ba ku tare ba wa illa lam yajra lahu dafnuha in ba haka ba to shi kansa mijin matan da biyu ya tare da Mrs. A jiya da namiji zai ta rasu za a bunne ta to shi ma ba sai zai koma shi ba shi zai sa ta kabarin ba me dalili ba ruwanka ko shi ne ba karatun da muka yi jiya level of why akwai level din da ya zo ba abin da za idan an faɗi hikima a abu sai ka in ba a faɗa ba ba ruwanka kamar misali da annabi yace inna ma ju'ila al-istidadu min ajli al-basari ko li ajli al-basari ya faɗa wa dalili an sanya neman izini ne saboda abin da ido zai gani za ka iya shiga gidan mutane gaje ka ganta da tsaurin kirki kaga haramci ko ba ka wani amma an sanya mu izini kaga sai ka canza assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ai jigo ai jigo ko kuma a kwankwasa a kai aka ce muna zuwa shi ma neman izini ne bayan ka yi sallama ka kwankwasa aka ce wa alaikum assalam ana zuwa in aka zuwa ka bude ai an baka izini jigo din kenan da wasu ba sa ga ɗauka suke wani an zuwa muje kuma ka ce ka tsaya ka ce ka shigo a alaga ka shigo ai ba niyyar ka shigo ba za a buɗe ba ba wataƙila da aka kaban kwa za ka ce waye ka ce wane ne domin a zuwa kintsawa za a yi to da haka duk abin da ya zo da dalili ka yi amfani da shi wanda ba dalili kamar misali da muka bayar na biyu na hadisin bukari annabi alaihi salatu wasalam da za a tambayi mata me yasa suke rama sallah ba ta rama suke rama azumi ba ta rama sallah idan suna al'ada tsara ga tace saboda annaba haka yi mana shikenan shi ne kawai dalili haka annabi yake ba wani dalili mun taɓa zuwa wata makaranta FCC mun ji ba muka yi musu muka yi musu tambaya muka ce duk wanda ta bada amsa me yasa za mu ba da kyauta ne yawa suka gino wannan kuma shi ne dalili saboda annabi ne yake haka shari'a ce ta bada haka ba wani abu da za a kwakulo to sai yake wa kana ghayruhu huwa al-aula bi dafniha idan ya ga da iyalin da jiya to wani da shi ya fitan danta da wulle ta walau kana ajnabiyyan ko da ba ba haka mutum wani ko da ba ma haka mutum wani sai a nemi wani zo sa ta kawo bi sharɗin mazkuri saboda sharɗin da aka ambata a baya shi ma ne da sharɗin da aka ambata a baya idan an zo za a tambaya kamar yadda za mu ji lahi da yana tsara ya yi na ibnatan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun halarci ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi alaihi salatu wasallam ba faduwa ce ce ba ummu kulsum ce ko zai ko rukayya ko zainab ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر النبي عليه الصلاه والسلام لا زونا في من قبر فرأيت عينيه تدمعان أنا جدي جرى إذا لم النبي عليه الصلاه والسلام يرى دون دعوة ba a hana mutum kukan hawaye ba a hana sai dai a ba shi hakuri ya hakuri Allah ya amma a ce haba wani amma kai a shi waye da waje ba wannan wata irin magana ce saboda haka kukan hawaye ya kyala mutum yayi sai dai kawai kamar da hakurin da ya samu peace of mind amma hana shi kuka wannan ba daidai bane kukan da ake hana shi ne kururuwa anniya kururuwa kan wannan haramun za a gaya ma shi habawa ne kamar kai to anan haka cewa annabi ya hana kana yi kururuwa haramun amma ba kururuwa ba ce kukan hawaye ne saboda wani wannan kukan shi ne wajen tsuntsuwa sai ya ji dukiyarsa in ba haka ba dukiyarsa za zai ji kamar zaka mashi to amma iya wannan hawaye da bai canji ba zai samu sauki to shi ne aka ce da wannan sharaɗin sharaɗin shi ne a tambaya oke oke ga yanzu da muke riya wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala sabri faraitu alaihi jalma'an sun magana da yake hal minkum min rajulin shin cikin ku akwai wani mutum da lam yuqari fil layla wa ay lam ya'a tilka layla wanda bai tare da iyalinsa ba a daren da ya wuce jiya akwai fadala abu dala sai abu dala da labari yace ana ya rasulullah gani ya ba kin Allah da sabai da yawa a gurin kowa ya zaje iyalin da ya ya riga su sai annabi ya ce fanzi to sako ciki cikin wajen kabarin wa nazala fi kaburi a zai sauka cikin kabarin dama wanda zai fi zaɓi ko ai shi gaba yake shiga ko ya karka ba. To kaga matasa sai a ce akwai wanda bai zina ba jiya ko? A to kaga to hukuncin za a ɗauke shi misali za a ɗauka duk da yanzu an ce da zama ado ba da lissan kinji ba ta zama ado wanda za a zo wani matashi muke yi da shi ce malam zuwa za ka masallaci a tsaya a ce kowa ya rantse da Qur'ani baya jira sannan ya shige shi cewa a wajen za mu tsaya Allah ya tsare duk da dai baya cikin garadi wannan na faɗa ne kawai sharadi za a yi magana ne akan wanda bai tare da iyalinsa ba to amma mafhumul mukalaba hakan shi ma wanda ko da zina yayi to zai yi laifi biyu ga laifin zina ga zuwa kuma ya ɗauki ajnabiya ya sa ta a cikin kawai wani shi ma ya kare Allah ya kiyaye Na'am. a mata kawai banda maza cewa wai jin ya shafi mata ne ko ko har maza iya mata ne kawai shi namiji ko wanda gaji ma zai zo ba matsala eh illa iya ka a nan malamai suke cewa sai a nemi wanda ake taron mutumin kirki ne kawai wajen sa mutum a kabari tun da kaga annaba ɗaya da ya zo suna ana gaya ma zuwa yin kazai a kabari yawwa to sai ci gaba da gaya mana a nan cewa ai gurin nema ni ya bace na yawwa wa sunna sunna ko shine idkalul mayyit min muakhiratil qabr a shigar da mamaci ta wajen kafa ƙarshen kawai shi ne za ku jara da a shigar da shi ta kofa za ku ji kuna zauraron tsofaffi wajen shigarwa shigo da shi ta kofarsa ko to tana ake shigar da mamaci yari da abi ishaq tsara hausal hari an yi salli alayhi abdullahi bin zaid hari ya yi wasiya cewa wanda zai masalla shi da abdullahi dan zaid fa salla alayhi sai masa salla kuma da kala hul qabra da ne shigar da shi kabari min kibali rijlai al kabri ta daura da kafar kabarin daidai wajen kafa wa gadi ke hada min sunna kan ma wani mai gari yace wannan fa sunna ne dan ka ku ga dai wannan dauka wani abu ne na albara wa yujalul mayyitu fi qabrihi ana sanya mamaci a cikin kabarin sa alajan bihil yabi abuka kuibin sa da damarin shi duk wanda yake gani a makabarta yana gani tana ake sa ana ake dora ko ba kwanci yake kamar wanda zai yi gingine kalli sama a sai ina ban ga gurin ba wa wajuhu qibalat al-qibla fuska ta tana fuskantar ne al-qibla wa ra'suhu wa rijlahu ila yamin al-qibla da kansa da kababuwansa suna kallon kuma al-qibla daman al-qibla wa yasari hada abun da abun nufi shine ai dama da hagu kafa da da kai fita ko dan da nan haka za a kwantar da shi a rigingina haka yadda dai aka saba muna gani wa ala hada jara amalu ahli islam akan wannan ma guda musulunci ayyukan su ya gudana min ahli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hada tun daga zamanin annabi isa alaihi wasallam har zuwa wannan zamanin nawo wa yaqulu alladhi yadahu fi lahadi wanda zai sanya ya cikin kabarin sa lahadi ga abin da zai ce bismillah wa ala sunnati rasulillah haka ake faɗa za a samu ta kabari bismillah wa ala sunnati rasulillah da sunan Allah kuma akan sunnar annabi au millati rasulillah ko kuma a ce bismillah wa ala millati rasulillah duk ruwaya din yayi in kai wannan yau gobe kai wannan in an yi mutuwa yau da gobe kenan abin da yake nufi yau da gobe shine wannan lokacin ka je wata wata za a sa wannan zaka faɗa wani lokacin ma ka faɗi wannan Ali bin Umar radiyallahu anhu ba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kula dan waje ce annabi alaihi salatu wasalam kare ya kasance idza wa al mayyita fil qabri idan zai sanya mamaci a cikin kabari kare sai ce bismillah wa ala sunnati rasulillah haka yake fada hadisi ne mai ingantacce yana na akawun janayi ko ibnu majah din kan kaduwa wal hadisi al bayadi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace al mayyitu idza wudi'a fi qabrihi shi wanda ya mutu idan aka sanya shi cikin kabarin sa fa ne kulil ladina yad'u lahu waɗanda za su sanya shi sai su ce hina yuzau fil hadi inda za su sanya shi alhadu sai su ce bismillah wa billah ga wata ƙarin ruwaya wa billahi wa ala millati rasulillah ka ga muku bismillah wa ala sunnati rasulillah bismillah wa ala millati rasulillah bismillah wa billahi wa ala eh saboda haka kaga uku in ka rike shi ne abin da muke faɗa wannan ba shi ne maganin karatu idan ka rike shi ka mamaye hadisi uku duk kana aiki ne wallahi wannan shi ne maganin karatu da yawa shi na wuce ya fi zama sosai shi kana kwatanta wannan za ka kwakwalwar ka kai ma sai ka rika mamaki ya kai ka rike kaza da kaza amfani ne ya aiki ne kamar ta iya ce na ja ba da misali ta iya ko azkar na sallah ta iya ka yanzu ka rike sallah za ka san ta yarwa na tsari kake lazar ka san ta misali a za ka kana yin ta sai na Umar a sai ya billah ya zaki ya billah lazar kana yin ta kana yin ta Abdullahi da Mas'ud magrib kana ta Abdullahi da Abbas idan kana ta Abu Musa al-Ashari addu'a kana ta da Aisha shikenan duk ka rike kuma za ga bambancin wajen asaba ne kawai mafiya yawanci shi sai ka rike shine maganin karatu ka rike hadisi biyar lokaci daya ko duk kana yake ne ka koma ki mace salatin nabi ka zaka gani duk ga suna ya kawo ba to mu je zuwa to sai yake cewa um wa yutahabbu an so liman inda alqabri an yatu min turabi an so ga wanda yake gurin kabari an yatu ya zuba bila turabi ya zubo wato kasa talata akawatin zubawa uku biyadai da hannayensa jami'an da guda biyu an fito a za a zube makon tebur ba ka ɗiba da hannu haka ka zuba dan a nuna ba wata fa'ida cewa ba kasar ake zuwa zuwa da yawa ba ba da albaraki min saddin lahadi bayan an rufe lahadin bayan an rufe abin nufi bayan an rufe lahadin wannan da aka rabuwa wace na suke zuwa zuwa haka eh لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة saboda hadisi Abu Hurairah annabi alaihi salatu wasalam ya yi sallah akan wata gawa sun ma atal mai sannan ya je gurin mamaci ya je gurin wato mamacin ba sa alaihi sai zuba maka tamin kiwa ne rafi talata daura da kanka ya zuba ta uku ya yi ba da Allah ya je zuba ta uku daidai wajen kan wa yusannu ba'da al-faraki min naflihi umur an zo bayan an gama binne mamaki a abubuwa kamar haka wata al'amura kamar haka al'awwal na farko an yi fa al-qabru an al-ardi a daga kabarin gabarin kasa kai ya da tafi da kasa kalilan kadan na hawa kiburi kamar kamu daya haka kun ga ba a yin zan kare ne muke mai kudoyi tudun nan kiburi da hawa kiburi kamu daya wala yusawwa bil ardi kada a daidaita shi da kasa ya zama kamar ba kabari kara ya haka idan dago kadan bai fi kamu da yawa wa zalika li yatabayyaza ana yin haka ne ga hikima saboda ai kamili a wari shine kamili dan a wari Oke, to ai dole ke yin zo mun yi minti 50 sai mu yi mintin mu nawa yanzu a karatu yawwa to muna da minti bakwai an gane ko wato li yata mayyaza dan a bambanci ya bambance kowa ma ya bambance fa yusana a kiyaye shine fa yuhafazu kenan shine fa yusana a kiyaye fa yusana a kiyaye um wala yuhan kada a wulakanta gurin dan ba ba san kabari waje a gurin sai ga an wulakanta ne ko wala yuhana wa rufi'a qabruhu min al-ardh sannan kuma za a daga kabarin a daga kabarin na ga min al-ardh ga barin kasa na hawan min shibuli gurgurdan kamu daya a tsani na biyu an yi jala na me muka tsallake oke agwan li hadith jabir radiyallahu anhu alhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam urhila lahu lahadu lalle ga wali sallallahu alaihi wasallam an yi masa kabari lahadu wani sai ba alaihi labinu an dan kafa masa allabinu shine duje tubali daidai kai ake zuwa a sa bayan an binne mutum sai a sa duje wannan sunna ne za mu zo mu ji akaran baran da yake dauko ganye yake tusa mutane za mu zo mu ji shi ne matsayinsa ko wani sai ka zuwa ana ta ya je kwallo katon rege wani ya zira a jiki a wata waje a jiki amma zai ne mai ta anan zai kara bayani to sai ce wani zibai alayhi labilu nasbar za a kafa maza tubali kafawa a dan za a daidai kai sai a ajiye shi shi ma dan madaidaici ba murguje ji ba wa rufiya qabruhu min al-ardi nawa min jibri min jibri sannan kuma an dago kabarin annabi alaihi salatu wasalam gurgurdan kabu daya haka akai asani na biyu an yi ja'ala musannama a dan sanya shi musannama mai dan tuzu to zan ji na dan tsago wannan za mu ga ai dan yi wannan dai abin da kuka gane musannama tuzu asanamu ai tuzu kenan ku to kololuwar abu da hadisi sufyan kammar tsara ra'aytu qabran nabi sallallahu alaihi wasallam musannama yace na ga kabarin annabi alaihi salatu wasalam musannama ai murtafi'a ko an dago shi Ina a talis na uku an yi allima hube bi hajari a ta a rika gane shi da dutse aunawi ko makamantin dutsen liyar zina ilai manyan mutu min hali ba ne mutum dan ya zo ya binne wanda ya mutu daga ɗan uwansa a je a kai kusa da wani wannan abu ne mai kyau a ce ai wani yana guri kaza in zan samu ya je a binne mata ta mutu sai kuma a je a binne mijinta kusa da idan ba ta da tazara in ba binne kowa ba to wannan alamar ana gane dan wannan kaga an gaya ba hikima yarisil muqtalib ibn abi wada'a qala lamma mata usman bin mas'ud yayin da usman dan mas'ud ya rasu ko kurida bi janazatihi an ce wannan shi ya fara matsatsuwa a madina ko in ba ku manta ba an fito da janazar ta fa dukkan aka binne shi amma ran nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan annabi ya umarci wani mutum an ya ce hu bi hadan ya zai kawo ma dutse falam yastari hamlahu ba zai iya dauko dutsen ba fa kama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato sai annabi alaihi salatu wasalam ya miƙe ta zuwa ga wannan dutsen shi ma wa tara an jira aini sai ya nauyayi hannun annabi alaihi salatu wasalam yayi nauyi shakka alaihi kenan qala al-muttalib muttalib yace qala an-nabi yukhbiruni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bani labarin daga annabi alaihi salatu wasalam yace ka anni anzuru ila bayadi jira'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam mai bada ruwa yace kamar ina hango tangaralin hannun annabi alaihi salatu wasalam aina a zar'ana lokacin da dutsen yana waye thumma hamala sannan ya dauko shi fa wada'a inda rafi ya zo ya sa a daidai kan mamacin kare yake a ta'allamu biha qabra asi na sa shi ne dan gane kabarin dan uwana wa arifinu ilayhi man mata min ahli kuma mun binne wanda ya mutu daga cikin yan uwana wannan kafin mu tsora ta ce mai zuwa to me matsayin matsayin za a duki nan shi ne tambayar da ta mai zuwa ya mutu bai dalili ta allo a rubuta ya mutu wal kaza da turanci ko da larabci ko da hausa sai mu ji a radio na hudu a wannan mun shiga wani gaba mai tsawo kuma ina ga za mu tsaya nan saboda nan ne za a yi bayani har wajen tambayar kawari da abin da ya kama da wannan ina ga dole mu tsaya nan sati mai zuwa sai mu dora ta nan insha Allah ta'ala abubuwan da kuka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana akwai kyaman ya ce za a yi za a yi